وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم suratul ma'idati Allah ya ce ɓarawo namiji da ɓarauniya mace faɗa'u aidiyahuma in sun yi sata ya kai roƙo dinaro ko saman haka alƙali an kama su an kai su wajen alƙali shi ne zai yanke hukunci ba kai ne za ka kama su ka yanke musu hannu ba in ka kama su ka yanke musu hannu ka ɗau doka a hannunka ka zalunce shi kai ma sai a yanke maka hannu domin ba a san me ya dalilin da ya kawo satar ba a shin ya yi satar ne da gaske ko kuma ya ɗauka don ya canja wa mai dukiyar guri ne ko dole sai an san menene dalilin da yasa aka yi satar idan ada kudiyat rijlahu yusra in ya sake bayan an yanke mar hannu na dama sai a yanke mishi kafa ta hagu shine min mufassilil qadami kenan summa yadul yusra summa rajulu a yanke hannun a hannun hagu sannan a yanke kafar ko sun maye da huliyum na rijila huliyum na sannan kafar su ta dama wa ba da zalika bayan haka yi uzaru to sai a yi masa uzuri wannan ya zama duk inda ya zauna sai shi da kanshi ma sai sace kanshi kenan kaga satar ta yi yawa an yanke hannu an yanke kafa an yanke hannu an yanke kafa ya kuma sake yin satar to wannan aka ce sai a yi masa uzuri sai a zuba mara ido Allah ya kiyaye jaza'an wannan shine sakamako bima kasaba nakalan bisa ga abinda suka aikata don yi musu ukuba ukubatan lahuma min Allah daga Allah wallahu azizun ghalibun ala amrihi ubangiji mai rinjaye ne akan al'amarinsa hakimun ubangiji gwani ne fi kalkihi wajen wato gwargwaje halittarsa gabaki daya na فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم فمن تاب تو متون دا yana sata sai ya tuba to kar ku dinga masa munanan maganganu a ce ai da tsohon barawo ne a yi haƙuri a kame baki ko tunda ya tuba Allah ya gafarta mishi wato min ba'di zulmihi raja'a an sarakati kenan ya tuba ya daina sata ya zama mutumin kirki wa aslaha amalahu kuma ya kyautata ayyukansa ka san mutane akwai batanci wai ba dama mutum ya tuba daga aiki sai kuma a ta siffanta shi da mummunan aikin shi ko zunubi jarabawa ne ko ba haka ba ne to sai a daina siffanta shi da shi inna Allah ya tubu alaihi ubangiji zai karbi tuban shi ya gafarta mishi in kuma ka ci gaba da ɓata shi to shi zunubi in ji annabi alaihi salatu wasalam shi umi ne sai kai ka zo ka aikata fiye da abin da shi yake aikatawa so da ka kame bakinka Allah gafurun rahimun ubangiji mai gafara ne kuma ubangiji mai jin kai ne Allah ya ji kanmu ya gafarta mana na'am ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير ألم تعلم Allah ya ce annabi alaihi salatu wassalam ai ka sani ya rasulullah wato wannan istifhamu taqriri kenan istifhami ne na tabbatarwa mutum ya san abu ka sace mishi magana akan abun to tabbatarwa cewa ya san abun sai ce alam ta alam ai ka sani ya rasulullah anallahu lahu mulku samawati wal ardi ubangiji shi ke da mulkin sammai bakwai والارض da kasai bakwai yu'azzibu man yasha'u yana azabtar da duk wanda ya ga dama ta'azibahu azabarsa wa yaghfiru liman yasha'u maghfiratan lahu kuma yana gafarta wanda ya ga dama gafara shi wallahu ala kulli shay'in qadirun ubangiji mai iko ne akan dukkan komai wa minhu at-ta'zibu wal maghfiratu a cikin ikon Allah akwai yin azaba akwai kuma gafartawa na ubangiji madaukakin sarki ya ce ya ayyuhar rusul la yahzunka allazina yusari'una fil kufri min allazina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa min allazina hadu sama'una lil kadhibi sama'una liqaumin akharin لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فهذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يدهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم يا أيها الرسل يا كيف بمنا النبي صلى الله عليك وعلى آلك وسلم لا يحزنك صنع الذين يسارعون في الكفر kar ya dame ka ya ɓata maka rai aikin mutanen nan da suke saurin faɗawa cikin saɓan Allah ko ayyaka una fihi bi sur'atin ayyazharuna hu iza wajadu fursatan sune ahlul kitabi min allazina qalu amanna bi afwahihim daga cikin waɗanda suke cewa sun yi imani amma imanin na baki bi alsinatihim harshensu ne kawai ke cewa ya yi imani babu a cikin zukatansu wannan tu'umin qulubuhum amma zuciyarsu ba ta yi imani ba wa humul munafiquna sune munafikai wa minan lazina hadu ko da wato waɗannan ƙaunin samma'una lil kazibi a habaruhun kenan malamansu manya-manyan malamansu alil kitabin samma'una lil kazibi allazif taraftahu a habarahun sama a ƙabulin malamansu suna ƙirƙiro musu ƙarya su hana su jin alƙur'ani su ɓoye tarihi da siffa na annabi sallallahu alaihi wasallam sai su dinga gaya musu ƙarya su kuma suna karɓa sammaruna minka liqaumin li'ajali qaumin akhar min al-yahud sannan kuma wasu su ma daga cikin yahudawa suna jin abin da kake faɗi lam ya'tuka basu zo wajenka ba wa hum ahlu khaybar sune mutanen khaybar zanafihim wasu mutane daga cikinsu suka yi zina wa karihu rajmahuma sai suka hana a jefe su ba su ƙurai zata li yas'alu nabiy sallallahu alaihi wa sallam an hukumihima shikenan sai bani ƙurai da suka aiko suka ce to ai wannan hukunci a ji a tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam na wato katangagu masu aure kenan sun yi zina an kama su da shaidu a jefe su sai suka ce a tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da irin wannan fatawar zai ba ku yuharrifuna kalima allazi fi taurati suna canja kalmomi maganganu wanda ke cikin littafin at-taura ko min ayatin rajuli daga aya ta jefewa min ba'di mawadi'ihi a gurbin shi su dauke shi sai su rufe allati wadahu Allah alaiha ay yubaddilunahu wannan da ubangiji ya sanya shi sai su canja shi wannan shi yasa alqur'ani ya zama gagaraba dan littafi ba dama la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min qalbihi tanzilun min hakimin hamid da ka canja dugo ko ka sa ba ko ka canja rufuwa ko menene da alaran ma ya ji sai ce wannan gurin ba kaza bane kaza ne a wajen yana ɗaya daga dalilan da ya sa makiya Allah yanzu suka taso wa almajirai wai sai an hana almajiranci wai sai an rusa maganan almajirai to tambaya da Allah almajiri shine matsalar Najeriya almajiri ya girmi wayannan mutanen da suke wannan maganan almajiri ya riga su zuwa matsalar najeriya daga baya ta zo ta samu almajiri lafiya kalau shekaru aru-aru ɗaruruwa almajiri yana da kuma almajiri yana da manufa duk inda ka ga almajirin duniya da manufar shi mai manufar almajiri ya iya karatun alkur'ani ya koyi karatun alkur'ani kuma ya dinga karantar da alkur'ani bara kuma musamman a yau ai kala-kala ce bara ta almajiri tsaftatacciyar bara ce tun shekaran jiya ana yin ta tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam haka bayan shi haka bayan bayan bayan bayan tabi'u tabi'u tabi'una dan me zai zo ce o dan kanzo o dan dago-dago idan an ba shi sai ya ci sai koma makaranta qur'ani shine manufar almajiri matsalar arewacin najeriya su masu matsalar su nemi inda matsalar su take su maganin matsalar su amma ba almajiri bane matsalar arewacin najeriya ko kaɗan shi almajiri a ya kamata ma a taimake shi ne don shi almajiri yana ɗaya daga wanda ya ba da gudunmawa wajen yin arzikin najeriya da zaman lafiyarta aikinsa karatun alkur'ani aikinsa kullum rubutawa da karantawa akwai mai sauka a rana ɗaya akwai mai ɗalibai da almajirai sama da mutum dubu ba shi da wani shagafi a ransa ya za a iya a iya ƙur'anan shi ne manufan almajiri kawai ko ba haka ba to amma dama ita wannan hanyar haka take kuma alamu ne da suke nuna ƙurbusa ƙarshen duniya dama la ta ƙumu sa'atu illa adima man kala la ilaha illallah duk waɗannan abubuwan sai an rasa su shi yasa za ka ji an taso mai la ilaha illallah ya za a daina faɗin la ilaha illallah har la ilaha illallah akwai mai wani wani yana zaune yana zaɓa yana tantancewa ce a la ilaha illallah wane ba daidai ba ce ta wane ita ce daidai to za ka ƙur'ani ma ce a ai su wane da suke ƙur'ani ai ba daidai ba ne ga yadda ya kamata su yi alƙur'ani sau da haka almajiri bai cikin matsalar najeriya bai cikin matsalar arewacin najeriya inda matsalar take a neme ta a yi maganinta allah ya mana maganinta albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙura na suna faɗi in utitu mahaza in ka ba su wannan alhukumun ko المعرف به الجدة أي أفتاكم به محمد صلى الله عليه وسلم إن يباكوا فتوى أكم مدنا بولالا فكذوه ككربة أي فقبلوه وإن لم تؤتوه كو بل أفتاكم بكلافه إذن بيباكوا إرن ونم فتوى با يباكوا ساباننتا فهذروا أن تقبلوه كركو كربه wa mai yuridin lahu fitnatahu duk wanda ubangiji yake so ya ga ya sa shi ba akan hanyar gaskiya ba shine idlalahu ya batar da shi falan tamlika lahu min allahi shay'an babu wani wanda zai mallaki wani abu fi daf'ihi da zai tunkuɗe mishi ya dawo da shi kan hanya babu ulaika allazina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum irin waɗancan masu wancan maganganu suna wanda ubangiji manifasta bai so ya tsarkake musu zukatansu minal kufri ko daga kafirci lahum fi duniya khizyun a nan duniya suna da wulaƙanci shi da zillu wulaƙanci a walahun fil akirati azabun azimun in sun mutu kuma a ranar lahira suna da azaba wacce take mai girma a wajen Allah maɗaukakin sarki na سماعون للكذب أكالون للسهوت فإن جاءوك فاكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا إن حكمت فاكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقصدين سماعون للكذب أكالون للسهوت ƙarya suke so su dinga ji ba abinda kunnan suke so sai su ji ƙarya akalu na lissuhuti kuma su mutane ne masu cin rashawa don haka hannun cin rashawa shi ne damuwarsu a gawa musu ƙarya sannan su ci rashawa fa'in ka in suka zo wazanka lita kuma bainahum kai hukunci a tsakaninsu fahakun bainahum ya rasulallahi sallallahu alaika wa ala aika wasu to kai hukunci tsakaninsu awu a'ari da anuhum ko kuma ka kau da kai ka rabu da su ko a wani tori da anuhum idan ka kau da kai gabaninsu falai ya duru ka shai'an ba za su cutar da kai da komai ba ina hakamta bainahum in kuma za ka yi hukunci tsakaninsu fa hakun bainahum bilkisti kai musu adalci ba maganan yare ba maganan gari ba maganan kabila ba maganan yan uwa shi sa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tsakanin mu da shi mu ce jazakallahu khaira jaza'in shikenan so da ya taimake mu wallahi ba dan annabi muhammadu ba bakin mutum ba shi da inda zai sa kai shi so da yadda aka tsangwame shi a duniya ba dan manzo Allah ba dan wani gari ko ba zai je wani gari ba musamman a ce garin akwai ni'ima akwai jin daɗi akwai akwai akwai amma ka duba yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba fam ba takadda ta rubutun indijin ya sa bilalu ya zama dan makka dan hijaz garin su ne dan garin ne ya sa salmanul farisi can daga faris ya zama dan garin ya sa suhaibun rumi ya zama dan garin amma kai har yau har gobe rigima ake kakan kakan kama ana aka haife shi ce ina takarda ƙasa kuma ta Allah ce Allah ce inna ardi wasi'atun fa iya ya fa abudu yace ƙasa ta ce inna ardi ƙasa ta ce yace tana da yalwa duk da kuke so ku je ku bauta wa ubangiji madaukakin sarki shi mutum abu ɗaya ake gudu a wajen bako kar ya zo ya ka fitina kar ya zo ya cutar da jama'a amma bako inda bakon arziki ne neman sa ake man kana yu'minu billahi wal yawmal akhir falyukrim dayfa duk wanda ya imani da Allah da ranar karshe ya girmama bakon shi bako abin girmamawa ne sau haka yare ba yare ake magana ba kabila ba kabila ake magana ba bangaranci ba bangaranci ake magana ba waye zai kawo ci gaba da waye za a haɗu a tabbatar da ci gaba a samu yalwa da zaman lafiya a ƙasa da gari to wannan shi ne kawai abin da ake nema wasu ƙasashe suna nan da irin wannan suka samu nasarori da yawa ko saudiya ɗin nan da kake ganinta to suwa shugabannin saudiya yanzu ahli turki ne ka gani kamar amerika ka zo na zo ne amma abin da ake nema wani contribution za ka iya bayarwa to the development of the country me za ka bayar don ƙasar ta samu ta haɓaka me za ka bayar don a samu cigaban ƙasar sau da ka almajiri mai alƙur'ani yana daga cikin masu ba da gudunmawa wajen haɓaka da cigaban najeriya hakun bai na huma wadda yana hun za a kanta mana hun fa hakun bai na hun bilkisti ka yi musu hukunci da adalci inna allaha yuhibbul muqtadin ubangiji yana son adalai ai al'adilina fil hukumi ayyusibahum ubangiji zai sakan ka musu akan adalcin da suke yi wa mutane na'am وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين
وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وكيف يحكمونك تو يا ما لا سزو وجنك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم سيكي مسو كنشي وعندهم التوراة الحالنغا التوراة أقبانسو سنة التوراة أي فيها حكم الله بالرجم akwai hukuncin Allah a ciki na cewa a jefi katangagge in an kama shi da shaidu ya yi zina ko sun ma ya tawallauna an yi uriduna an hukumika bin rajin almuwafaqati likitabihim sannan ga shi ka gaya musu ga shi alqur'ani ga shi attara sannan sun juya kai sun ce ba su yadda ba Allah ce to wa kaifa yuhakkimunaka ya ma za su zo wajenka min ba da zalika tahkimi bayan wannan hukunci da kai musu wa ma ulaika bil mu'minina duk da haka wayancan mutane da ake maganar su su ba mu'minai bane in ji Allah na'am
والرهبانيون والأحبار بما استحفظوا
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار ما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تغشوا الناس واغشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إنا أنزلنا التوراة وبنجد من سوكد التوراة فيها سكنت هدى من الضلالة أكوي شريعة دقبتا أتكين التوراة إن أن يبيتا أن يكون شريعة أكوي شريعة ونور أي بيان للأحكام كوي حسكي بياني له كنشه كنشي يحكم بها النبيون من بني إسرائيل annabawan bani isra'ila sun yi hukunci da attaura allazina aslamu ay in qadu lillahi waɗannan da suka mika wuya zuwa ga Allah madaukakin sarki lillazina hadu war rabbanijuna malaman su su ma sun yi amfani da ita wal ahbaru da kuma malaman su faqihai al fuqaha minhum kenan su ma sun yi amfani da ita bima stuhfizu min kitabillahi da abinda suke kiyayewa na daga wato littafin ubangiji madaukakin sarki kar su canja ayyubaddilu kar su canja shi wa kanu alayhi shuhada su da malaman da faqihan da annabawa kanu alayhi shuhada annahu haqqun sun san at-taura gaskiya ce littafin Allah ne ya ba wa annabi Musa alaihi salatu wassalam wala takashawun nasu ayyuhal yahudu ya ku yahuda inji Allah ya ce kar ku ji tsoron mutane fi izhari ma indakum min na'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallam wajen bayyana gaskiya siffa ta annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kar ku ji tsoro ku faɗi gaskiya a warrajmi wa gairi da jifa da watanta su kafin ya zo da suna murna idan annabin ƙarshen zamani ya zo ai gashi ma ya zo a cikin littafin za mu imani da shi za mu bi shi za mu yarda da shi da ku annabin ƙarshen zamani ya zo sai hassada sai ta motsa sai suka juya duk siffar da aka faɗa tashi sai suna bi suna ɓoye ta suna bi suna ɓoye ta a wakshauni in ji Allah ya ce ku ji tsoro na kar ku ji tsoron mutane fi kitimanihi wajen ɓoye ta wala tastaru bi ayati samanan kalilan kar ku sai da ayoyin ubangiji ɗan kuɗi ɗan kaɗan mina duniya ta aku zunahu ala kitimaniha a ba ku abin duniya ku ɓoye ta Allah ce kar ku yi haka ومن لم يحكم بما أنزل الله أيها اليهود وبني قريظة وبني النذر yace duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar daga sama ba wato na daga alkur'ani da kuma littafin da aka baku a wannan lokaci ana yi musu magana amma alkur'ani da ya zo maganan attaura fa da injila da zabura babu domin wa qad kanat afatwata haddamat in ji malam alfazazi ba maganan kuma a taura shara'ihu ala shara'i kullaha shari'ar manzo Allah ta zo ta shafe ta inda akwai wani annabi a wannan lokacin ba sunansa annabi manzo Allah ya shafe shi sunansa sahabi domin duk wanda ya zo samu kowane ne to magana ta riga ta kare mai guri ya zo mai tabarma ta nade ya nade kowane nabi ne zai samu a wannan lokacin ba maganan annabta sai dai annabin ya zama sahabi wa idza kada Allahu misaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala qara'tum wa aqassum ala zalikum misqalu aqranna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin faman tawalla ba'da zalika fa ulaika humul fasiquna sallallahu alaihi wa sallam ko annabi ya samu a lokacin ba maganar annabka amma kaga zamani ɗaya su annabawan sun haɗu da yawa a cikinsu sallallahu alaihi wasallam واكسوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba to wannan shi ake kira kafiri bihi da shi ma'ana ya kafircewa littafin ubangiji so da haka sai kai amfani da littafin Allah madaukakin sarki na ubangiji madaukakin sarki ya ce wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfi bil anfi wal uzna bil uzni was sinna bis sinni wal jurha qisas ko faman tasaddaqa bihi fa huwa kaffaratullah ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ubangiji ya ce a cikin attara wa katabna ai faradna mun farlanta musu ya bar wajibi a kansu kenan alaihim a kansu fit taurati cikin attaura annan nafsa bin nafsi duk wanda ya kashe mutum shi ma a kashe shi ko za qatala hakina wal aina bil aini duk wanda ya kwakule wani ido shi ma in an kama shi alkali ya sa kwakule mishi ido wal amfa bil amfi duk wanda ya cire mutum hanci shi ma a cire mishi hanci wal uzuna bil uzni duk wanda ya cire mutum kunne shi ma a cire mishi kaji Allah kenan idan ka san kana jin kana son ranka ba za ka kashe wani ba in kana son idanka ba za ka kwakule kowa ido ba in kana son hancinka ba za ka cire kowa hanci ba in kana son kunnenka ba za ka yanke wa kowa kunne ba kaga adalci ya tabbata kenan ko na'am na'am wajruha qisasun wajruha qisasun idan kuma ciwo aka jiwa mutum amma mutum ya jefa mutum ya fasa mishi kai ko ya fasa mishi kafa to sai a yi kisasi yadda yayin nan shi ma sai a yi ya tasu fiha iza amkanar yadda wa rajul wa zakar wa nahawi zalika duk yadda ya ji mishi ciwon shi ma sai abu wannan hanyar a ji mishi ciwo ko wannan shi ne hukunci shi ne kuma ƙa'idar yadda ya tabbata a shari'a kenan faman ta saddaka bihi bil qisasi bi an amkana min nafsi to shi kenan sai mutum aka ji masa ciwo sai ce wallahi na yafe mishi na haƙura ya haƙurin shi kenan ko kisa aka yan kashe maka wa ko ɗa ko ƙani ko ce a na yafe to shi kuma wancan sai ya je ci gaba da da sauki haƙƙin ubangiji ya yi azumi ko ko kuma in akwai kuyanga ya yanta kuyanga wa huwa kafaratun lahu lima atahu kafara ne gare shi shi kuma ko yawwa ومن لم يحكم بما أنزل الله duk wanda bai hukunci da abin da ubangiji ya saukar ba fil kisasi na daga wannan kisasi da aka lissafa wa gairihi da watanta maulaika humu zalimuna waɗancan wanda suka yin amfani da wannan hukuncin su ne ake kiransu azzalimai azzalimai kuma shawar islam shawar ibrahim ya sai ce mun gode wa allah da ya ce walkafiruna ya ce humus zalimuna sau da ka shi musulmi ba a zalimi ba ne eh na sai ya ce ne وقضينا على آدم
wa qaffaina inji Allah madaukakin sarki yace wa qaffaina ala asarihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموئزة للمتقين وقفينا سيمك باينسو أي أتبعنا على آثارهم وتكمن أنبا وني أجيري معنى قفينا كنا سأكسى النبي إيسى سيزم السينة كريسان تهوها أتكنسو kafin kuma katmiya ta kattame gaba daya annabi muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam ayan nabiyina su annabawa Allah ce wa qafaina ala asarihim bi Isa ibn Maryam sai muka sa annabi Isa yana bin su sau da kafa yana biye a bayan su wannan annabi ya tafi wannan ya tafi sai annabi Isa ya zo Isa ibn Maryam ko musaddiqan lima bayna yadayhi annabi Isa yana gaggata at-taura da zabura da sufi ibrahim wa musa da kutubu samawiya gaba daya ba littafin da ya karyata shi kuma wa atainahu injila sai muka bashi injila wato sunan littafin annabi isa injila fihi a cikin injila hudan akwai shirya minar dalalati daga bata wa nurun akwai haske bayanin lil ahkami kenan ومصدقا لما بين يديه من التوراة كما جكتا abinda aka saukar daga attaura da sauran littattafai kamar yadda muka faɗa shi ma ita kanta injila ɗin wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin shiriya ce wa'azi ce ga masu jin tsoron Allah qaulan wa fi'lan na'am muttaqin وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وليحكم الله يشي وقل نحكم سيمك يشي مسسوما ما سي إنجيلا domin daga injila ba wani littafi an zauna kuma shiru duniyar kusan shekara 560 ko mafi ingancin riwaya ba wani annabi zamanin ana kiran shi zamanul fatirati sai bayan Allah mutanen kirki akwai waliyai bayan Allah amma a wannan mudda da aka zauna wanda Allah ya ce man hitada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dalla fa inna ma yadillu alaiha wa la taziru waziratun wizra ukra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula wannan iya lokacin da aka zauna to zamanul fatirati ne mutanen lokacin babu wani saƙo da aka aiko musu ba su yi imani da shi ba ubangiji maɗaukakin sarki ya gafarta musu a wannan zama da ake ciki amma wa ma zalika akwai mutanen kirki su ne da Allah ya ce wa nuqallibuka fis sajidina من نبي إلى نبي حتى أخرجتك نبيا kakannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan zamanin suka rayu amma da dai ba taba samun su da wani aiki irin na wawaye jahilai ba saboda jikoki ne na annabawa mutanen kirki ne an same su da gaskiya da rukon amana da kirki da sulhu da adalci da komai alfarmar hasken da yake jikinsu na annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce muka ce wala kum ahlul injil bima anzalallahu fi to kuma mutanen annabi Isa kar ku yi taurin kai irin mutanen annabi Musa ku ki ku yi aiki da abin da aka ce su aiki da shi na taura mutanen injila ku yi aiki da injila ko min al-ahkami na daga hukunce-hukunce wa mallam ya hakun bi ma an zalallahu duk wanda su ba aka gaya musu irin abin da aka gaya wa'ancan yan uwansu duk wanda bai hukunci da abin da muka saukar mana daga injila faulaika humul fasiquna waɗannan su ne ake kiransu fasikai abinda yasa ya kira su fasikai ma ne ce a kurujun an da'ati saboda sun fita daga yi wa Allah biyayya sun koma biyayya son zuciya na'am
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه
Mm.
Thank you. ولكن ليبلوكم فيما آتاكم واستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم
ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da cewa a wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al kitabi wa muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima anzala Allah wa la tattabi ahum amma ja'aka min al haqqi لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنزلنا إليك يا محمد sallallahu alaika wa ala alika wa sallam aka ce mun saukar maka inji Allah alkitabu alqur'ani ce mun saukar maka da alqur'ani bil haqqi saukan da gaskiya wato bil haqqi din nan muta'alliqun bima anzala ne wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi muta'alliqun bima anzala musaddiqan lima bayna yadayhi alƙur'ani bai ƙaryata attaura da injila da zabura da sufi ibrahim wa musa yana gaskata su ko shi ne musaddiƙan lima bayna yadayhi qablahu min alkitabi na daga littattafai wa muhaiminan kuma mai shaidawa ne alaihi akan su bi ma'ana al kutubu su littattafan yana cewa a littattafan nan gaskiya ne ubangiji madaukakin sarki shi ya ba wa annabawa su fakun bayan kai musu hukunci tsakaninsu ai bayin ahlul kitabi idza tarafa'u ilayka in sun kawo hukunci zuwa wajenka to yi musu hukunci bima anzalallahu ilayka da abinda ubangiji ya saukar maka wala tattabi ahwahum karka bi son zuciyarsu amma ja aka min alhaqi daga abin da yazo maka na daga gaskiya likullin ga kowane ɗaya ne ja'alna minkum ayyuhal umam yana maganan mutane kuma gaba ɗaya likullin ja'alna minkum sauran mutane ko gaba daya shir'atan mun sanya masa hanya ko shari'a wa min hajan da hanya dariqan wadihan fi dini yamshuna ilaiha wanda zai tafiya akanta walau sha Allah da Allah ya so la ja'alakum ummatan wahidatan da Allah ya ga dama sai ya sanya al'umma ta zama al'umma kwaya daya amma sai dai Allah bai so haka ba ko ai ala shari'atin wahidatin ta zauna akan shari'a kwaya daya walakin sai dai faraqakum firqan sai ya rarraba ku rabewa liyabluwakum dan ya jarabe ku fi ma atakum min ash-shara'i daga abin da ya baku na daga shari'a ko al-muktalifati liyanzira al-mudi'a minkum wal ma'asi dan a ga wane ne zai yi biyayya wane ne zai saba amma fastabiqul khairati ku yi gaggawa sari'u ilaiha sari'u ila maghfiratin min rabbikum ku yi gaggawa kai salati dubu kai istighfari dubu kai la ilaha illallah dubu ka kama bayin Allah ka samu abokanan tafiya fatirru ila Allah wanda za su kama hannanka ku gudu zuwa ga ubangiji madaukakin sarki fastabiqul khairat wani mutum yana ta ibada yana ibada yana ibada sai aka yi magana akan wata kazallahu ibrahim kalilan sai yana mamaki a'a yanzu Allah yana da badadi to in kuma gaskiya ne a zuciyarsa ya raya yana so ya gaba dadin Allah shikenan yana ci gaba da abin da yake kawai sai annabi Ibrahim ya bayyana mishi sai ce masa ana Ibrahimul Khalil ya ce ni ne Ibrahim badadin Allah sai ce marhaban bik ya ce maraba da kai ai kwara ma ina so in ganka ya ce kaji kaji kaji kaji kaji kaji kaji sai annabi ibrahim sai ya gaya masa wasu maganganu guda bakwai da ya gaya miki maganganun to da daddare ne da asuba ta yi babban mutum ne malami kamili sosai da asuba ta yi ɗansa shi yake fara zuwa ya fito da shi masallaci saboda shekarunsa ya kai ah wanda zai ga annabi ibrahim ai ka san ba karami ba ne kuma riba da riba ba wai a mafarki ba sai fito sai ce masa wane ya ce na ya ce na taɓa maka hira annabi ibrahim ya ce ba maka mun ya ce ka san ina son annabi ibrahim ya ce kwarai kuwa ya ce to jiya na ga annabi ibrahim sai ce man yi maganganu da shi amma ka je ka ɗebo kayan tafiya masallaci fitar ɗan ya zai ɗebo kayan tafiya masallaci sai aka buge shi da rashin lafiya da ya dawo ɗan sai samu baban magashiyar zazzabi rashin lafiya ya haukan shi ya zo ya ɗauke shi aka kai shi wajen magani ya ce fa hamalahu inda ɗabif sai kai shi wajen magani da aka kai shi wajen magani kwana biyu kwana uku sati ɗaya sai ya kurumce sai ya kurumce ka san me yasa ya kurumce ba a so ya gaya kowa magana wadda masa mafi kalbishi sai aka shafe duk abin da yake ran shi ba zai iya faɗin komai ba yana kallo yana duk abin da zai na ibada amma ba zai rubuta ba ba zai karanta ba ko ba zai magana ba fa mata fil hali a wannan halin ya koma ga Allah wannan yake nuna maka gaskiya ne mutane hawan hawa ne kowa da irin matsayinsa akwai maganar da ta wuce kai ka jita akwai abin da ya wuce ka gan shi shi ne aka ce linzami ya fi ya girma bakin kaza sai dai a sawa doki domin linzamin na doki ne ba dama a sawa kaza ba dama ibrahim khalil ya gani khalilur rahman so da aka wasari wa fastabiqul khairati ku yi gaggawa saru ilaiha wallahi har gobe ana ganin su duk wanda ya maka musu ba a ganin annabi ba a ganin bayan Allah ba ba shi ne baya gani shi ne bai gani ga shawahidul haƙi ga manya-manyan bayan Allah da Ubangiji maɗaukakin sarki ya tanadar da su sun yi ru'uya da annabi ido da ido bayan wafatin annabi alaihi salatu wassalam sai ba ka ji inda ka ji an ce babu babu babu shi wanda yake maganan babin shi ne ba shi da shi amma wanda yake da akwai shi ya san akwai ko to amma fa ka sani babanka ba ta tabbatar da cewa eh babu ne a kai ne dai baka da shi din ko fastabiqul khairat ai gaggawa zuwa ga aikin alkhairi imamu ali karramallahu wajahu yana cewa wala tadakkiru amal al-yawm ila gadin aikin yau karka bar shi zuwa gobe dan baka san ko zaka kai goben ba aikin alkhairi maza maza ka aikata shi yanzu yanzu nan so da baka da garantiya zaka iya kaiwa goben ko ba za ka kai ba da yawa mutanen da aka fara azumi da su yau azumi 23 duk sun koma ga Allah jiya jiyan nan akwai wani malami mahaddacin alkur'ani ana tarawihi shi ke jan abin nan din a take a haka ya koma ga Allah amma ana tunanin yau saura azumi kwana shida ko bakwai ko takwas ana maganan ɗinkin sallah ana maganan naman sallah da sauransu ina ashe kwana ya riga ya kare mutane yawa wannan ba maza ba mata ba yara ba masu kuɗi ba masu mulki kuma ba rashin lafiya take sa mutuwa ba kuma ba kuma lafiyan take hana mutuwa ba da yawa mara lafiya ya rayu shekaru masu yawa da yawa kuma mai lafiya ya mutu fakan min saƙimin fakan min sahihin mata min ghairi illatin wa kan min saqimin ashahina min ad-da'r so da kai dai carbin ka ya zama yana hannunka ko da yaushe tuba zuwa ga Allah musamman wannan goban karshe ai ta'adda Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni haka annabi alaihi salatu wassalamu ya fadawa sayyida Aisha radiyallahu ta'ala anha wasawa fastabiqul khairati sari'u ilaiha ila Allah marji'ukum wajen Allah ma komar da ku jami'an dukkanku bil ba'thi idan an tashe ku gobe kiyama fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi taktalifuna kuma ubangiji ya ba ku labari da abin da kasance kuna aikatawa min amr dini na daga al'amarin addini wa yujazi kullam minkum bi amaliki ya kuma saka kowane daya da daidai gwargwadon aikin da ya kasance yana aikatawa na